wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da darasi na 54 wanda shine na kusa da ƙarshe insha Allah gobe zamu sauke wannan littafin in Allah ya yarda a wannan rana ta shida ga watan Rabiul Thani 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan Septemba 2025 nawa hudu ne rabiu thani jiya ba biyar muka ce ba mhm dai wannan shi kan kullum ana sabani ai hudu ga wata biyar ga wata shida in a takaice dai ɗaya ko biyu ko uku ba dai je shida ba ba wuce shida ba ko muna rabiu thani 1447 Allah ya mana jagoranci za mu tashi sabon babi yau babu ma ja'a fil iksami ala Allah ko babun abin da yazo kai wa Allah rantsuwa ba na nufin ka rantsi da Allah ba kai wa Allah rantsuwa kamar yanzu ai muna yi wa mutane rantsuwa mu ce wallahi wani ba zai kaza ba to haka kai wa Allah rantsuwa ka ce wallahi Allah ba zai yafe wani ba wallahi Allah ba zai sa wani aljanna ba wallahi Allah sai ya yi kaza wallahi za a yi kaza me yi hukuncin wannan atta'alli alallah ka yi ta rantsuwa a kan Allah a abin da baka sani ba a abin da ba baka labari ba ka yi rantsuwa a kan Allah a ayyukan Allah wanda yake tsakaninsa da bayi ka yi shishigi tsakanin Allah da bayi ka shiga tsakanin Allah da bawa har ka yi rantsuwa a abin da baka sani ba me wannan hukunci ne to shine babi ne duk wanda ya yi wa Allah shishigi har ya rantse ya faɗi wani aiki na Allah ya ce lalle Allah haka zai yi to wannan ya muna na ladabi ga Allah tunda kun san kitabun tauhid muke littafin tauhidi littafin ladabi ga Allah kai Allahu akbar duk wanda bai shiga babin sanin tauhidi ba ya halaka su ne wanda suke ɗauko sifofin wani Allah su bawa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam mai girma ne wajen girmama annabi sai su bashi sifan Allah kuma su tsaya a kai kuma su doge ba su san wa ma qadarullah haka qadari ba su girmama Allah ba suna jefa kansu cikin halaka ne za mu ga yadda annabin yake kora wannan a kansa baya yadda saboda girman Allah to nan kafin mu shiga rantsuwa akan Allah sun kasu kashi uku na ɗaya ka rantse akan Allah a abin da ka san Allah ya bada labari kuma ka san Allah ya bada labari gaskiya ne ko Allah ya yi alkawarin wani abu kuma ya ba ku labari ko a Qur'ani ko a bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka yi rantsuwa a kansa yanzu misali Annabi zai ceto aban amsa bana Annabi zai ceto annabawa za su ceto annabawa za su ceto ko kowa irin nasa to sai ka zo ka ce wallahi tallahi Annabi zai ceto wannan yayi ko bai ba wannan yayi wannan ya halatta na biyu ka rantse akan Allah a abin da kake yi wa Allah fata kuma fatan kana zata wa Allah alkhairi a kanka mai girma har zuciya haka ne wannan ma baka yi laifi ba zata wa Allah kake kana neman aiki kasan Allah shi ne mai bada aikin nan ka zo ka ce wallahi Allah ba zai kunyata ni ba zan samu aikin nan wannan babu laifi confidence ne ga Allah confidence ne ga Allah saboda kai ka gama ji kawai a zuciyarka zaka samu ka yadda ubangijin nan yafi son ka akan kowa duk duniya Allah naka ne haka ka ji sai ka ce wallahi Allah zai maka kaza wannan babu laifi a ciki to sai na uku abinda baka sani ba ba layinka bane za ka yi wa Allah shishigi ka kalli wani ka ce wallahi Allah ba zai yafe masa ba wannan haramun ne munin da ladabi ne ga Allah kai kaman za ka tilasta Allah kenan kuma sakamakonsa Allah sai ya yafe wancan ɗin kai kuma ya saka a wuta faɗan hakan sababi ne na kai ka shiga wuta wancan kuma duk da zunubansa Allah ya ce ya yafe masa kamar zai za mu gani عن جندب ابن ابن عبد الله عن كربر جندب ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي yake cewa sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wani mutun yace wallahi ya rantse da Allah mutumin ya rantse da Allah yace la yaghfirullahu li fulan Allah ba zai gafarta wa ne ba ya kalli wani ya rantse ce Allah ba zai gafarta musu yanzu annabi yana ba mu labari ne wannan mutumin fa qala Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma da daukaka sai ya fada yana ba wa annabi labarin wannan mutumin kenan ko Allah da kansa yake magana yake cewa man zallati yata'alla alayya Allah aghfira li fulan wane ne yake takura rahamata ayyata hajjar fadli wa ni'mati yake takura falalata da ni'imata yake rantsuwa akan ni'imata da take da fadi ya takura ta ce wani ba zai samu ni'imata ba la akfiru Allah akfiru li fulan yace wai ni ba zan gafarta wani ba saboda zunubansa sai Allah ya ce ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa mutumin in ne fartu lahu wancan ɗin da ya ce ba zan gafarta masa ba na gafarta masa wa ahabattu amalaka shi kuma wancan mutumin ka ce na ruguza masa ayyukansa shi wuta zai shiga wata kirfa a wannan lokacin wannan number one ɗin yana da aikin da zai kai shi aljanna wancan number two ɗin da aka rantse dan wuta ne aikinsa na wutan ne yana da aikin da zai kai shi wuta amma sanadiyan yin shishigi wa Allah da rantsuwa a abin da ba naka ba Allah ya ce to kai ka shiga wutar kai kuma shiga aljanna in taka ce aljanna da kai cewa ne ba zai shiga ba rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wa fi hadisi abi huraira a hadisin abu huraira anna alqa'ila rajulun abidun wanda ya faɗi wannan mutum maganar wani mutum ne mai yawan bautan Allah jahili kenan ko bautan Allah ne da shi amma baya zuwa makaranta to duk ibadanka duk tsayuwar daranka in baka zuwa makaranta to ayyukan sallarka da ibadanka za ka ta yin jahilci ne amma in kana da ilimi ɗan kaɗan ko ibadarka a ce tana baya amma kana aiki da wannan ilimi ɗin kafi mai ibada mai yawa mai ibada mai yawa in ba ilimi wuta za ta kai shi mai ilimi kaɗan in ba ibada aljanna zai kai shi to shi sa abu hudu da yake ce mana abidun ne mutum ne kawai ibada yake bai san allah ba ma baya karatu قال أبو هريرة abu hurairah yana fassara abin da yake cewa ta kallama bi kalimatin yayi magana da wata kalma aw baqad dunyahu wa akhiratuhu ta halakar da duniyarsa da lahiransa daga ranar da aka shaida kai dan wuta ne ai ko ba a gaya wa mutum ba mutum a ranar duniyar ba zai ji dadin ta ba sannan ya je lahira kuma haka babun sabon babi ko la yustashfa'u billahi ala khalqihi ba a cewa ya ubangiji ka mana kamun kafa a wajen wane ya biya mana bukata la ilaha illallah ina ga fassarar dan ta fito ne na kawo ta da haka ka ce Allah kama mana kafa kenan Allah ba Allah bane ya Allah kai muke gayawa ka bibiya mana wane dan a samu kaza wannan ai ka tawaye Allah kame da Allah ba Allah bane kame da Allah ba laysa ya ce wa annan ala kulli shay'in qadir ko Allah mai iko ne akan komai yanzu shi bai da iko akwai abin da ba zai iya ba sai ya sa wani yayi wani nan kuma yanzu kan nuna shi ma zai iya yi kenan kamar yadda zamu gani a hadisin babu wanda zai iya aikin da Allah shi kadai yake sai Allah kowaye shi ko mala'ika ko annabi babu wanda zai iya to ya hukuncin wannan al'amarin wannan hukuncin akwai halaka a ciki akwai walakanta ubangiji an jibar ibn mut'am an karbo daga jibar ibn mut'am kala yake cewa jaa arabiyun wani balaraban kauye ya zo ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai yake cewa kaga kun an ce balaraban kauye duk wanda ya zo daga kauye kan ai akwai matsala sai dai in ya zo na a birni ya dan dare to dan kauye saboda kauye gurin akwai karancin karatu akwai karancin wayewa akwai abubuwa da dewa ba za su sani ba to bari mu ji mai fada faqala sai ce ya rasulullah ya kai annabi sallallahu alayka wa sallam nuhikatil anfusu rayuka sun yi rauni yanzu aka ce duk rayukan mu sun yi rauni me ake nufi kenan akwai matsala ko na tattalin arziki ko babu ruwan sama ko yunwa ko rashin tsaro ko wani abu na tashin hankali kowa yayi rauni to yanzu ya zo yana faɗan problem na al'umma kenan ko nuhikatil anfusu rayuka sun yi rauni waja al'iyalu dukkan iyalai kowa yana jin yunwa ana cikin yunwa da fatara wa halakatil amwalu dukiya ta halaka saboda babu ruwan sama ana cikin fari gona duk ta bushe kenan ko an samu wannan matsala din yanzu ya zo yana faɗan kukansu gurin annabi babu laifi ba ne yankin ku ka zo ka ce a manzo Allah ga halin da muke ciki amma yaya maganan yayewa to a maganan wa zai yaye musu nan ne yayi kuskure fastaski lana rabbak ka nema mana ubangijin ka ya saukar mana da ruwan sama wannan yayi daidai ko bai daidai ba wannan yayi daidai ba shi da laifi roƙa mana ubangijin ka ya saukar mana da ruwan sama wannan babu laifi a zo masallaci a ce liman ka mana addu'a Allah ya ba mu ruwan sama akan mimbari jama'a ku bana addu'a zan yi tafiya ina da damuwa ku sa ne addu'a duk babu laifi ku roƙa min Allah yanzu ai kuna kabin kafan Allah ne dan yayi wani kaza na babu laifi ta wanda shi mai yin ne ko mai yi in ka ce yayi ai ka girmama shi ne to sai gaba ta biyu fa inna mu a yanzu nastashfi'u billahi alayka muna neman ceton Allah a kanka Allah ya nema mana ceto a gunka kenan nan ka akwai kuskure nan akwai kuskure Allah muna neman Allah ya cece mu a gunka kenan annabi shi mai saukar da mai kenan mai saukar da ruwan sama ne Allah kuma ba zai iya ba sai ya roƙi annabi yayi wannan kafirci ne kana ka tawaye Allah subhanahu wataala a haƙƙin Allah wannan akwai taɓa Allah wa bika ala Allah kai ma kuma ka mana kamun kafa a wajen Allah wannan nabiyun kuma ba matsala fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce subhanallah subhanallah ya faɗi wannan kalmar fa ma zala yusabbihu annabi bai gushe ba yana cewa subhanallah subhan me yake nufi subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ba haka Allah yake ba ya wuce abin da kake faɗa Allah ne za ka ce ya kama ƙafa da ni? Allah ne za ka ce ni ya nemi ceto na akan ni waye? Ni ina saukar da ruwan sama ne, ni ina yayi bala'i ne? Ko da zan iya a ce zan yi, amma Allah ne zai ina, balle ma ba zan iya ba, ba zan iya ba. Kenan na fi Allah, in ma zan iya na fi Allah kenan. hatta urifa zalika fi wujuhi ashabihi har sai da aka gane wannan damuwar annabi yana cikin damuwa saboda an taba Allah an taba kimar Allah sahabbai sai da aka gane a fiskar su kamar yadda suka gane a fiskar annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala sai annabi ya ce wai haka Allah wadare da kalmar kannan Allah wadare da ita atadri ma Allah wai ka san ba waye Allah tukunna ka san waye Allah inna sha'an Allah a'zam ai sha'anin Allah ya wuce yadda kake tsammani min zalika fiye da yadda kake fada fa innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin ba a kamun kafa da Allah ya ce ce ka da wani ba wanda ya isa Allah ne ake ana kamun kafa da wani Allah wanda aka bashi dama ya roƙa ya roƙa bana Allah da shi kada yake amma ka ce Allah muna kamun kafa kaiwa ne ka roƙa la ilaha illallah yanzu Allah ya zama bawa kenan barka mai da Allah bawa wanda za a roƙan nan ya zama Allah ya zama yana da abin da zai yi Allah ba zai iya ba annabi ran sai baci amma sai masa gyara nuna ba a haka Allah shi kadai ake roƙo shi kadai ne mai yaye bala'i shi kadai ne mai kaza to yanzu ku duba da Allah ku duba nan gurin wannan ai yayi ladabi ma ga Allah shi a nasa fa a ƙauyancinsa a jahilcinsa a rashin saninsa shi a yana ga yanzu da allan da annabi akwai wata hanya annabi ya gyara masa babu ina kuma wanda yake ga akwai mutumin da shi ya fi allan ma a zamanin nan ba akwai ba a kira mutum gausu shi ne mai yaya bala'i shi ne mai yaya kaza a wa'annan tarurruka da aka yi ɗin nan menene kunnen mu bai ji ba wani irin rashin mutunci ne ba a yi ba tarurruka da aka yi nan mulidi nake fara wanda abin da ya ba da mamaki da tashin hankali malamansu da ba su yarda da irin wannan ba da mafi karanci sai su fito tarukansu kuma su yi Allah wadare da irin abin da ake yi cakuduwan maza da mata an maida annabi gidan rawa sallallahu alaihi haka aka mai da shi yanzu mace ta haɗu da namiji ba laifi ba ne a kan mota mace ta fito tsirara ku ga irin dressin da ake yi duk ba laifi ba ne na ga wani malaminsu daga bauchi shi ya fito ya Allah waɗanda da irin wannan abu kuma ba karantarwansu ba ne kuma ba tsarinsu ba ne ku duba yadda ake rawa ku duba yadda ake kiɗa wai da sunan annabi wannan ba cin mutuncin annabi ba ne ba cin mutuncin Allah ba ne to da kuma shirkoki da kafirci kalmomin kafirci a kira wali a ce shi zai mana kaza shi zai mana kaza shi yake yayi mana kaza nan babin tauhidi akwai hatsari akwai halaka Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da mu kan shirye babu ma jaa fi himayatil mustafa himat tauhid babin game da abin da yazo na kariya da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi a dukkan katanga ta tauhidi kar a afka mata a ci mutuncin Allah yanzu masallacin nan ba yana da kariya ba yana da kofofi an yi kofofi na dankar a shigo a mana barna ko to annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi wata katanga ya tsaya ya kasa ya tsare ya raka ya jira na duk inda za a shiga wannan katangar in za ta taba haƙƙin Allah annabi baya yarda a dauki sifan sa ba a dauki sifan Allah a bawa annabi a dauki kaza a bawa annabi yana gani kai fito da kan haƙƙin Allah saboda ya san zaka shiga wuta annabi ba zai tsaya ba sai kun ga bacin ransa sai ya gyara sai ya kare Allah sai ya faɗi girman Allah ba kamar yanzu da ake kai Allah ne shi Allah ne mu Allah ne dukan mu Allah ne kowa ya zama Allah haka ake faɗa mutum yana kabari ma shi zai cece ka shi zai yaye muku bala'i to wannan babin za a ga abun mamaki wa saddihi turqa shirk annabi kuma ya tsaya yana toshe kofar karka fada shirka ba abin da zamu yi wa annabi musaka masa ba mu san shi ba ba a ba mu shi ba ba ba mu shi ba sai dai mu yi don mu nuna kyautawan da annabi ya mana ɗawainiya da annabi ya mana an ba mu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wani makami ne babba na ka yi abin da za ka iya don ka ji kaman ka saka wa annabi amma wallahi ƙarya kake ba za ka iya saka masa ba wanda aka aiko ɗin ma fa kenan to balle Allah za ka iya biyan Allah ta nabi sallallahu ya mana hidima ya cutar da kansa wallahi dan mu kullun yana kokari ga abinda ba za mu halaka ba zai ta fada akai zai ta nuna mana zai ta gyara mana zai ta cewa ba haka ake ba ga yadda ake ga yadda ake sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya sifanta mana shi a Qur'ani yace azizun alaihi ma anittum duk abinda zai dame ku shi yafi damun sa wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim haka sifansa shi ya zo ne dan wahalhalun da ke kanku ya dauka ya dora wa kansa haka kuma yayi har Allah ya dauransa to annabi yana toshe kofan shirka a gare ku kar ku fada yana kuma kare ku daga abin da za ku taba kimar Allah da girman Allah shine tauhidi Allah yana baka wannan sifan kana girmama Allah kana girmama annabi a matsayin sa ba kai shi na Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka gama to hadisin da ke gaban mu an Abdullah bin an Abdullah bin Shakhir ko daga Abdullah bin Shakhir kala in talaqtu fi wafd bani Amir mun yi tafiya a wani group wata tawaga wanda ake ce mata wafdu bani amir ila nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan waf jam'u wafid ne guda ɗaya shine ake ce masa wafid karakmun wa rakibun sune wanda suke fitowa daga ikhrujuna ila malik au auren ham shine wanda za su fita su tafi wajen wani babban sarki wajen waje annabi wajen su je gurinsa su ne wa'annan to wannan group din da suka zo gurin annabi ila annabi sallallahu alaihi suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na sai muka ce shi ma yana ciki shi abdullahi bin shakana ce sai muka ce tunda yanzu a zo yi wa annabi gaisuwa ko in kun zo wajen babban mutum me za a fara masa gaisuwa ko to sai aka fara an ta sayyiduna kai ne shugabanmu na kankan faƙari sai annabi ce asayidullahu tabaraka wa ta'ala ai asayid shugaba na ƙarshe shine Allah subhanahu wa ta'ala annabi shugaba ne amma a yanzu a gurin da suke wannan kalmar suna nuna ba su da kowa sai shi sai ce a wanda ba mu da kowa sai shi shine Allah asayidu nan ya tabbatar mana sunan Allah asayid to kenan kai yanzu baka isa a sa maka sunan as-sayyid ba tunda sunan Allah as-sayyid ne da bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kore ku ajiye wannan magana ya za ku dauko sunan da Allah ne kada yake banta da shi yanzu nan ku zo ku dora min kulna sai suka ce to tunda ka kore Allah shine as-sayyid wa afdaluna fadlan dukkan mu kafi mu daraja a wannan haka ne ba mu da matsala da ita wa a'zamuna qawlan kafi mu girma da kima da da rufin asiri duk kafi mu a bare da gaske fa qala kaga waɗannan kalmomin da suka faɗa hakan suke har ma anta sayyiduna din ita ma shugabanci annabi shine shugaban kowa amma akwai shugabanci mutlaq shine na Allah kuma sa iya kawo shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam koda abu zai iya daukan fassara in Allah yana da irinta ba zai da dora masa so da sai annabi ke cewa qulu bi qawlikum a a ku dai ku ci gaba da fadan wasu maganganu daban amma banda irin waɗannan na girmamawan da za su daidaita ni da Allah aw ba'da qawlikum a cikin maganganun in akwai wacce ita ce babu laifi to ba laifi ku yi ta ba amma kar ku yi kuskura ku hada ni da Allah wala yattatriyannakum ash-shaytan karfa shaytan ya karkatar da ku har ku fadi kalma mummuna wanda za ku nakasa Allah subhanahu wataala ku kaskantar da rijinsa ne kuma ku dauki sifan da ban kai ba ku dora ne a wajen Allah shi sa rigingimu mu da wasu waɗanda suke harkar bid'a ba mu ce annabi yana da daraja ba shi da daraja ba annabi mai daraja ne annabi mai girma ne ba a yi kamar sa ba sallallahu alaihi wasallam amma duk girman sa ya kai Allah in za ka girmama ɗa ya fi uba ba samu matsala ba to balle annabi ka ɗaga shi girmansa kana neman girmama shi ka je ka haɗa shi da Allah subhanahu wataala ka ce annabi shi mai kashewa ne shi mai rayawa ne shi mai kai har ma ku kai annabi abin da Allah ma bai so ba annabi zai iya yi ana ai naka sa Allah ne subhanahu wataala annabi mai daraja ne annabi girmansa ya wuce duk inda kake tsammani ba zai misaltu ba amma bai kai Allah ba kuma ba za mu kai shi darajar da siffan da Allah ne kaɗai siffantu da ita ba ba za mu kai shi nan gurin ba ko wani ya saka masa kuma za mu tsarkake shi kamar yadda shi ma yanzu yana tsarki kansa daga irin wannan rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito ana anas an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anna nasan qalu wasu mutane sun zo suka ce wa annabi ya rasulullah ya rasulullah ya kai annabi ya khairana ya kai mafi alkhairin mu wabna khairana dan mafi alkhairin mu wa sayyidana ya kai sayyadinmu wabna sayyidana dan sayyadinmu kala ya ayyuhan nasu annabi ce ya ku mutane qulu bi qaulikum ku dai faɗi wasu maganganun daban wala tas wala tastahwiyannakum shaytan karfa shaytan ya dilmiyar da ku ya sa ku zama mushrikai ana muhammadun ni muhammadu ne abdullahi wa rasuluhu bawan Allah kuma manzansa ba shikenan ba yanzu wa yake wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam in har kalmomin da ake faɗa kan annabin nan yanzu a gabansa za a faɗi wanda bai kai wanda ake faɗa yanzu ba wa'annan musulun da ake faɗa kan annabi yanzu ba annabi ya hana to kwallalle mutum ya ɗauko wa kansa da alaba gammu zai halakar da kansa ya ayyuhan nasu qulu bi qawlikum wala yasawnakum shaytan ana muhammadun abdullahi wa rasulu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzili ba na so ku daga ni fiye da matsayina ba magana da muke ta yi ba kenan annabi a bar shi a matsayinsa wanda yanzu ba annabin ne yake gaya mana a hadisin da imamun nasa'i ya kawo shi da sanadi mai kyau wancan kuma ɗayan hadisin abu dawud shi ma da sanadi mai kyau duka annabin ne yake ga kar ku kai ni matsayin da ba nawa ba akwai matsayin allah shi kadai ake barinsa a wannan gurin allati anzalani Allah kar ku wuce da ni matsayin da Allah ya saukar da ni inda Allah ya bar ni ku bar ni a gurin kar ku sa mana fushin Allah to nan gurin kun ga annabi ya hana a ce masa as-sayyid annabi ya hana a ce masa sayyid mun san kuma annabin sayyid ne in babin shugabanci ne da jagoranci amma ya hana a fada wani guri ma da kansa ya fada ana sayyidu waladi adam ni shugaban wal yan adam ne duka malamai suka ce yana nufin ranar tashin alkiyama kakaf duk ɗan adam babu wanda zai shiga gabansa a wajen karɓan ceto shi zai je mana wannan wannan ranar tashin kiyama ne amma a duniya kar ka dauki kalmar sayyid ka saka masa shi yasa duk salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad babu Allah sayyidina babu maganar sayyidina a ciki wanda suke ƙara sayyidina ba hadisin bai inganta ba babu duk wanda ya kawo da sayyidina hadisi ne da'ifi to shi sa kalmar sayyid sayyid sayyid sayyid wasu malamai sun an yi bayanai sun rarraba bayanan kashi biyu suna ga in zaka kira ko mutum ko annabi da sunan sayyid na kana nuna shi shugaba ne kadai wannan wasu suna ga kaman babu laifi amma in zaka yi da nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai daukaka ne shi ne mai daukakar da ta kai wannan haramun ne wallahi magana fa inganci alhamdulillah yahdikum Allah wa yaslihu balakum ya ƴan uwa duk kalmar da take da harcin damu mutun ya nisance ta ya huta ya nisance ta zawo ga wasu har suna sawa ƴaƴansu ma sayyid sayyid ko wannan kuskure ne a nisance su dai ka zauna da Allah lafiya babin ya kare ko ina ga wani zamu tsaya a nan gurin gobe za mu shiga babi na goma alkhatima ko shine babi na saba'in na sittin da da bakwai kenan shine babi na ƙarshe insha Allah ta'ala shine babu ma a fi qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadari insha Allah shi zamu tashi gobe kuma da shi zamu rufe wannan littafi Allah ya nuna mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh